بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وعلم ومجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الوجه الانور والجبين الازهر ورضى اللهم تبارك وتعالى عن صحابته الكرام وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد ومسلمين wanda muka saba haɗuwa a wannan zawiya ta madinatu taqwa ƙarƙashin jagorancin cibiyar hajji rasul foundation for islamic thought and culture mu'assasat hajji rasul al-thaqafi al-islami al-niziri a wannan anguwa mai albarka ta yankari wanda take cikin anguwan sarakuna tudun salmanu bauchi gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya kawo ma wannan rana na yi muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau insha Allah 27 ga watan Ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da ɗaya ga watan shida 2019 za mu kammala wannan karatu da muka buɗe ba don mun gama ba sai don kawai lokacinsa zarafinsa ya zo ƙarshe shine dama muna koyi ne da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda jibrilu alaihi salam yake zuwa masa farkon watan ramadan su yi ta bitan abin da ya saukar masa a wannan shekara kuma idan suka gama bitan karshen watan ya koma kuma ba zai sake dawa a kan wannan bitan ba sai wani watan ramadan din na wata shekara to dama shi manzo Allah shi aka masa wahayi kuma ya san abin da ake faɗa masa da larabci sabban sama in yana yana faɗa suna ji wurin da suke dan bukatan bayani zai yake musu don da harshen su ne to mu kuma irin waɗannan ƙasashe ba harshen mu bane to sai malaman mu suka ga a sake karantawan kamar yadda suke karantawa to amma za a samu wani yana mayarwa da harshen ƙasar da ake ake koyarwan a guri a ƙasar wannan shi ne tasiri kamar yadda shek ana shehin shek mana ali tsayan Allah masa rahama yake faɗa mu ba masu tafsiri ba ne mu ba tafsiri muke yi ba mu tarjama muke translation muke yi da kuma enlightenment fassara ne da kuma daɗa wayar da kai don haka dokokin nan na tafsiri ba duka ne za su hau kanmu ba su wa'inda wa'incan dokoki suka hau kansu su suka rubuta tafsiran sun riga sun yi aikin imamu suyuɗi ya mana aikin shi ya cancanci wannan ƙa'ida ɗin imamul mahalli ya yi wannan aikin imamul ƙurɗubi ya yi wannan aikin ibn kafirin ya yi wannan aikin to su ne waɗanda waɗannan ƙa'idodi masu zafi suke kansu to su suka gama suka gama tafsiri sun yi tafsirin don ajiye mana mu kuma in muka zo muka dubi nasu gwargwadon karatunmu da larabcinmu da fahimtarmu da mustalahul hadisi da usulul fiqhi da fiqhun kansa da wasu karatuttuka na ulumul qur'ani da istinbadi to gwargwadon abin da muka sani daga wannan kuma sai mu yi amfani da shi muna tarjama abin da suka faɗa abin da muka samu a wannan tafsiri in ba mu ga wani gurin a wani tafsirin a wannan tafsirin mu kuma sai mu tsallake mu ɗauko wani tafsirin mu duba mu sake samun bayani wannan shine aikin masu tafsiri na ƙasashenmu na afirka da ƙasashen turai da ƙasashen latin america da ƙasashen su australia su asia mai nisa irin su india pakistan afghanistan da su china da sauransu saboda su harshen su ba larabci bane su kuwa larabawa suna su za su yi a tafsir ne min al-arabiya ila al-arabiya ko to min al-arja ila al-arja dama qur'an ne arabiyyin to insha Allah yau ne zamu yi katamin wannan abin da ya sawaka gare mu na wannan karatu insha Allah to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جئناهم بكتاب حقيقة منذ مسد للتاتي shine alqur'ani mai girma fasalnahu wanda muka yi bayanin sa dalla dalla ala ilmin wanda muka ilmantar muka kawo shi bisa ilimi ba ba karatu ne ba littafi ne wanda aka tsara shi sama sama ba littafi ne wanda aka tsara shi tsari na ilimi komai kake bukata za ka samu bayanin sa a cikinsa na hukunce-hukunce da sha'anin duniya da lahira hudan littafin nan wanda ya bi shi zai shiryar da shi zuwa ga hanya madaidaita wa rahamatan kuma shirya kuma rahama ne ga wanda ya bi shi dan zai samu tsira duniyarsa da lahiransa rayuwarsa za ta masa kyau amma li qaumin yu'minuna ga mutanen da suka yi imani da shi su ne yake musu amfani na'am هل ينظرون إلا تعويله يوم يأتي تعويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون هل ينظرون ما تمسون ساعة akwai abin da suke jira ne illa ta lahu in ban da zuwan wato asalin wato abin da aka faɗa ya faru su gani iri iri iri shine ta lahu wato fassaran fassaran ta ba wai suna jiran a zo a karanta kamar yadda muke karanta muna fassarawa a'a abinda aka ce zai faru ko halakar ko menene ba abinda suke na illa ta faru din shine tawilahu din eh abinda suke jira kenan yauma ya fi tawilu lokacin da tawilin kan zai zo shine ranar kiyama yaqulu alladhina nasuhu min qabl wanda suka suka mance da shi suka ki aiki da shi a duniya shine min qabl din sai ka ji suna ce kajja a tafi sunan rabbina bil haqq wallahi manzannin mu sun zo mana da gaskiya muna ta musu muna gardama muna shakka yau gashi abinda manzannin mu suka faɗa ya faru yanzu tashin kiyama ne gashi nan da gaskiya an yi na'am wahala na to yanzu ya zamu shin kan akwai wani ya ji fa a wasu masu ceto kuwa suwa za mu kama kafansu ne yanzu ga abin nan ya faru wane ne za mu kama kafansa fayasfa'u lana su ceto gare mu to wannan ita ce ceton da bayuwa wanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa duk cikin ayoyi wanda wasu ke kokarin su danganta shi da bayan Allah na gari da annabawa wannan shine ceton da baya yiwuwa ceton kafiri da ya mutu yana kafiri ba za su nemi wane ne zai ceton su babu aunu raddu ko kuma za mu samu dama a mun mu duniya wani amala gairar lazi kunna na amal mu je mu yi wani aikin daban mu gyara abinda muka yi kuskure mu canja mu aiki ba irin wanda muke yi a duniya da ba wato ayyukan saƙe-saƙe duk in mun koma duniya sai zama ba za mu sake yi ba kuma a mana wannan alfarma Allah subhanahu wa ta'ala ce kar kasiru anfusahum wa'annan sun yi asarar rawukan saboda wannan duka shirme ne wannan tatsuniya ne kai magana cewa wai a mai da kai duniya ka sake aiki ka dawo ba zai yi ba wa dalla anhum ma kanu yaftarun da abin da suke kirkira na ƙarya suke dangantawa ga Allah ne suka laluma suka ga babu su duk sun bace musu wannan surutun ba zai musu tasiri ba na'am إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض ثم استوى على الأرض يغشي الليل النهار يطلبه عزيزا والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين don haka ku sani kar ku kama abin da waɗancan mutane suka kama wanda ya halakar da su suka zo a filin kiyama suna nadama ku sani ina rabbakun ubangijin ku wanda ya kamata ku yi riko da shi ku bauta masa ku bi umarninsa shine Allah Allah subhanahu wataala wanda shi ga abin da yayi a fili kana gani ba irin wa'incan na kame kame ba shine allazi khalaqa samawati wal arda wanda ya halitta sammai da ƙasai ya tsara su kai zuwa kai ta gamsu kowane ne zo ya maka haka ya gamsu to wanda ya wannan shi ya kamata a bi shi shi kamata a bauta masa ya samar da kai baka sani ba shi su tace ayyamin a kwanaki shida wannan kawai ya tsara haka ne daidai da mashi'arsa kuma dan ya nuna mana kamar yadda malaman tafsiri duk suke cewa a tarafitul amal yin aiki sannu sannu amma ba dan haka ba shi ba ruwanka da wani kwana shida kowane lokaci kun fa yakun ya riga ya faɗa ko to amma ya tsara ne saboda mu mu koyi yadda ake aiki a yi shi ne aminci a ɗauki lokaci sun mastawa alal arshi sannan ya daidaita a kan al'arshinsa al'arshin nan Allah ne ya halicce shi ba za ka ce Allah ya dogara da al'arshi ba kafin ya halicci al'arshi yana nan shi ya halicci al'arshi don haka ya yi al'arshi ne don cikan ƙudurarsa da cikan ikonsa ba wai don ya zama madogara a gare shi ba shi mawadaci ne ga barin komai daidaitan da ya dace da girmansa ba tare da ka kamanta shi da halitta ba don ya ce laisa ka mislihi shay'un ba tare da ka kwatanta shi da wani abu ba ba tare da ka wofintar da shi ba kuma ya zamanto baya da wata sifa ba tare da kuma ka canja abin da yake faɗa ba wanda shi ne mazhaban malamai magabata na gari kamar da imam malik ya ce allah ya ji ɗansa ya ce daidaita dai an ce daidaita kowa ya san me ya daidaita ta yaya kuma kaifu majhul wal kaifu majhul kaifiyan daidaitar sa kuma ba wanda ya sani wal imani bihi wajibun imani da Allah ya daidaita kuma dole ne kowa ya daidaita imani da Allah istawa alal arshi ne yanda ya faɗa amma ba wai yanda wasu suka fassara ba wa su'alu anhu bid'atun ka tambaya to ta yaya ne ta yaya abin ya faru wannan kuma bid'a ne ma tambayan kanta bid'a ne imam ahmad bin hanbal yace akhbaru sifati labarai irin wannan na sifa a ce hannu a ce kafa a ce fuska a ce a ce daidaituwa a ce saukowa a ce tsayuwa duk wanda Allah subhanahu wata'ala yake faɗan nan tun da dai Allah ya ce laysa ka mislihi shay'un to waɗannan labaran tumarro kama ja'at in kai salafus salih na gari ne yanda ka ji ka zo kawai sai ka faɗe ta a haka bila haddi ba tare da ka ce ga iyakan yadda abin yake ba wato kawai ka bar shi bila tasbihin ba kuma ka kusanta da wani abu da ka sani ba wala ta'dilin ba kuma ka ce babu din ba an gane fa la yuqalu kaifa ba ta tayaya walima ba cewa dan ne numinu bi anna Allah istawa ala al-arshi kaifa sha'a mun yi imani kawai Allah ya daidaita akan al-arshi yanda ya so wa kama sha'a kaman yanda ya so bila haddin ba wani abu da ya iyakance ga yanda yayi babu wannan wala sifatin ba wani sifantawa ya buluga hawa sifan wanda wani mai sifantawa zai kai ga wannan sifan au ya huddu ha hadin ko mai iyakancewa ya iyakance ta na qara'ul aya muna karanta ayan wal khabar muna karanta labarin wa numin bima fihima muna karanta aya muna karanta hadisi muna imani da abin da yake cikin su wa nakilul kayfiyya fi sifati mu mai da kaifiyyar sifa ila ilmin lahi azza wa jalla zuwa ga cewa wallahu a'lam an gane to malamai suka ce idan ka duba ayoyin alkur'ani da suka zo sun hana a kwatanta Allah da ya yi zauna kamar yadda wasu mulhidai yan bid'a na tauhidi suke faɗa ya zauna ko ya cika shi ko yana lilo a kansa duk wannan ilhadi ne saboda kasancewa Allah ya ce kul huwallahu ahad maganan wahadaniya ta Allah ta fi ƙarfin a ce wani abu ya ɗauki Allah subhanahu wa ta'ala kuma da faɗin Allah subhanahu wataala waya hamilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya yaya za ka yi ka kwatanta wai Allah yana zaune akan wani abu wai mala'iku sun ɗauko shi ai kaga wannan kwata kwata shi ma wannan aya ta nuna abinda wa'incan mutane suke faɗa bid'a ne shishigi ne da faɗin Allah wallahu gani Allah mawadaci ne to wadata wadata ce mutlaka ya wadata ga barin mazauniya ga bata ga wadata ga barin madauki ya wadata ga barin matattali ya wadata ga barin madogara ya wadata ga barin dukkan waɗannan abubuwa da kuma yadda annabi Musa ya sifanta ubangiji wa fir'auna sabanin yadda fir'auna yake faɗa shi fir'auna yana kokarin ya nuna Allah ya masa mahalli shi kuma annabi Musa bai nuna haka ba sai rabbana allazi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada duk halitta shi yayi su saboda haka shi yake sarrafa su sannan da kuma cewa malamai suka ce sun mastawa sun mastawa yana nuna jinkiri inda ce al'arshi wani abu ne madogaran Allah a'udhu billah ai ba maganar summa ai tun tun tun tun da ya kasance yake yake kan abu ko ba haka ba inda kai ne sun kasance wasu kasantuwan abu amma cewa ya ma tukunna gisan mai da kasai sannan ya daidaita yana nuna maka wannan daidaita ba wai madogaransa kenan ko wajen zamansa kenan ko wajen matattaransa kenan ko wani abu in haka ne to kenan da a ina yake saboda haka ba maganin cewa a danganta wa Allah yana kai tun da ya riga ya sannan ya yi daidaita kafin ya ce ya daidaita zuwa ga al'adu ma ce sun mastawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawati tun wa nan kuma yadda yace yayi saman ne yace sun mastawa ala al'arshi ko shi ta ce a ayyami sun mastawa ala al'arshi can kuma sun madin ta nema ta yadda za a yi saman nema sun mastawa ila sama'i ko da ma sun masawa ila sama'in kuma a wani wuri wahiya dukamin wa qala laha walil ardi itiya dawan aw karaha kaga ake istiwa'i ba wai akan al'ardi kawai aka fara faɗa ba an faɗa akan sama'u an faɗa akan wasu abubuwa makamancin haka sannan annabi ibrahim ya yi musu nuna sama a matsayin madogaran Allah tunda ya nuna ya nuna rana a sama ya nuna wata a sama ya nuna don haka nuna sama ba wai shine asalin cewa a nuna cewa nan kawai Allah ya keɓantu da sama ba ne yawwa saboda ita saman da kake nuna wannan a hankalinmu yanzu muna ganin muna ce sama ko to amma wanda yake ƙasa da mu kuma shi yana ganin mu ne sama ko wanda yake ƙasa ta bakwai yana ganin sama ƙasa ta shida sama ce ko ba haka bane saboda haka to waɗannan abubuwa gabaki ɗaya da suke kullum fi falakin yasbahuna su kuma gabaki ɗaya ba su wuce dan wani sako ba daga cikin kauni dan haka Allah subhanahu wata'ala da sama da ƙasa duk a wurin sa ɗaya ne kuma duka ba su fi kaman yadda wato ya faɗa ba wal ardu jami'an ita ƙasan gaba ɗaya ba ta wuce qabdatuhu ba was samawati samman gabaki ɗaya ba su wuce madawiyatun bi yamini ba to kaga ma in har za ka kwatanta walahu al-mas'alul a'la subhanallah tanazzaha Allah 'anil misal ko amma inda za ka kwatanta da rayuwar mu idan nace abu na hannuna kace ko kuma hannaye na guda biyu kaga ai na wadatu da bai zama ina samansa ko ina kasansa ko ba haka ba tunda yana damƙe ne Allah ya ce wa al-ardu jami'an qabdatuhu to idan yana ƙaubatu abin da yake damƙe a hannuna ai na wadatu ga barin a ce ko ina samansa ko ina ƙasansa ko kuma ina cikinsa kamar wanda wasu an ce Allah na kwana suke ganin kamar yana ciki ne ba yana ciki bane ya ya wa'annan abubuwa Allah subhanahu wata'ala ya gama ihada bi kulli shay'in ilman wa sam'an wa qudratan wa basaran wa tatwinan wa taƙawiman da sauransu duka to a ra'ayin halin an samu jayayya mai zurfi tsakankanin fahimtu daban-daban akan wannan magana amma dai abinda dai magabata suka faɗan nan in mutum yana son kansa da lafiya to a nan zai tsaya tunda ya ce alalawar kalko amru to kawai ka tsaya akan cewa yadda ya faɗan nan eh haka ne istawa alal arshi eh istiwa un istiwa un yaliqu bihi ya daidaita daidaitan da ya dace da shi amma ba tare da yana kace yana kai ko yana zaune ko yayi musanta istawa kuma wata matsala ce domin ka musanta abin da Allah ya faɗa ne shi yace ya daidaita to ya daidaita amma kuma wani ya nemi ya mayar maka istawa da ma'anan jalasa to kuma nan ne ake samun jayayya ɗin an gane domin kai shi ne cewa jalasan nan kuma a billah ya yadda kuma da cewa yanzilu to idan yanzilu to idza nazala laita hunaka shay'un kenan can ko ba haka ba to da haka kuma dole ya yadda akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al-musalli al-ab li'anna rabbahu bainahu wa bainal qibla ko li'anna rabbahu amamahu shi wanda yake sallah ubangijin sa na gaban sa ko yana tsakanin sa da al-qibla kai wani hadisi yana cewa duk mai sujada yana tsora goshin sa ne akan in kafa ne za a fasara to kafa yace ala qadamai rahmani akan kafan ubangiji zai ce ta'ala Allahu anil qadam anil kafa ne dai wani abu dai ne wanda Allah ya kira shi da suna qadamur rahman ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hajarul aswadi yaminul lahi hannun dama to yanzu kai ka san hajarul aswadi dutse ne to ashe irin waɗannan kalmomi zaka ji an kira abu kaza ne kuma ba lallai ne ya zamanto irin wanda kake tunanin bane dan mu yaminu yanzu ana cewa hannun dama ya yake gashi ko to amma in kai shakka ka kare ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah ne ce wannan hajarul aswadi da muke sumbanta hannun daman Allah ne a ƙasa. To amma abinda malamai masana suka fahimta shi ce cewa shi ne talakawa suna zuwa su kama hannun mai sarauta wanda da zobensa a jikin hannunsu suna tsotso. To yanda muka ɗauka in mun je mun yi haka a jikin hannun sarkinmu mun girmama shi iyakan girmamawa kenan to haka kuma in ka je ka samu hajarul aswad ka tsotsa kaman kai haka ne da ubangi sahabbai sun sun je sun kama hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka suka suka yi mubaya'a suka rike suka yi mubaya'a da manzon Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce innal ladina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah wanda suka yi mubaya'a da kai da Allah suka yi sai Allah sai suka ce sai Allah ya ce yadullahi fauka aidihim hannun Allah ne akan hannun su kaga daga nan za ka fahimci yanda ubangiji yake magana ba yanda kake kwatanta da kwakwalwanka bane dan kuwa in ka kwatanta da kwakwalwanka da hannu da ka sani to hannun manzon Allah to daga nan ko manzon Allah ya zama ne ka mai da shi Allah kenan ko ba haka ba su zuwa irin waɗannan abubuwa ke sa salafus salih malaman mu na gari magabata al-ashaira da su maturidiyya wanda suka daidaita akan hanya madaidaiciya da dukkan ulama al-mazahib al-arba'a Malik Shafi Abu Hanifa Ahmad bin Hanbal da kuma irin malaman sunna na Imam al-Bukhari Muslim Tirmidhi Ibn Majah Abu Dawud da Nasa'i wayannan malaman duk suna tafiya ne akan tafiyan da muke kai amma mu'tazilawa da kawarijawa su ne suka fanɗare suka kirkiro irin wannan aƙidodi daga baya da kuma suka zo suka ɗauki sunan sunna suka ɗora wa kansu alhali ba su ne sunnan ba an gane wannan shine a taƙaice fassara akan wannan yubshin lailan nahara Allah yake shuro dare ya rufe rana ya dulubuhu hasisan daren yana neman rana da gaggawa rana tana neman dare da gaggawa wa shamsa shine ya halici rana wal kamar ya halici wata wannan juma ya halici taurari musaffaratin bi amri wanda shi ya hore su da mashi'arsa da ikonsa da kuduransa yake tafiyar da su la alalahul khalq wal amru eh saurara da halittan da umarnin dunna Allah ne subhanahu wataala tabarakallahu rabbul alamin alherin uban alherin Allah yayi yawa wanda shine ubangijin ta halittai gabaki daya na'am ادعوا ربكم تدعوا أو وخفية إنه لا يحب المؤتدين ادعوا ربكم كترى قروتي أبنجدنكم wato ku ƙasƙasta ku roƙe shi a asirce da ƙasƙas da kai tabarru'an kuna masu wato tabarru'i ga Allah wa kufiyatan kuma ku roƙe shi a ɓoye kar ku bayyanar da roƙon innahu shi Allah la yuhibbul mu'tadina baya son masu ƙetare iyaka
ولا تفسدوا في الأرض بعد إسلامها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين
نعم Kudu rabbakum ku roƙi ubangijin ku tadarru an kuna masu kaskas da kai gare shi wasifatan kuna masu tsoronsa innahu shi Allah la yuhibbul mu'tadina baya son masu ketare iyaka wala tufsidu fil ardi kada ku rinka barna a bayan ƙasa ba da islahiha bayan an gyara ta manzannin Allah sun zo sun gyara ƙasa sun yaɗa shirya kai ka zo ka ɓata wannan aiki to kar ka yi haka kamar yadda annabi Musa ya Yahuda suka bata kamar yadda annabi Isa ya yi Nasara suka bata to gashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi sahabbai sun je sun ba da jinin su an kashe su sun haƙura da rayuwarsu sun yi jihadi don tauhidi ya tabbata sun yaƙi zina sun yaƙi shan giya sun duk abin da za su yi sun yi sun ba da jininsu an tabbatar da da'ar Allah a bayan ƙasa an tsarkake ƙasa daga fasikanci sun yi sun rasa dukiyarsu ba za a ce asara ba don sun kai sadaka ne sun rasa lafiyarsu wasu sun rasa sashen gaɓoɓinsu wasu sun rasa idanunsu wani an cike shi da mashi garin wannan tabbatar da wannan addini sun shiga duniya sama da ƙasa kwaruruwa da kudanni dazoza da birane tun manzon Allah yana tare da su har ya rasu ya yi wafati ya bar su suna wannan aiki sai da suka tsaftace ƙasa suka mai da ita tsaftatacciya kai ka dawo ka dawo da wannan abu da suka yaƙa ka ɗauko mu kanka babban bala'i shine Allah yake la tasudu fil ardi ba'da islahiha kada ku dawo da barna a bayan ƙasa bayan masu sahabbai sun ba da jininsu annabi ya ba da annabawa sun ba da jinin sun gyara ƙasa an kore fasikanci an kore komai kai ka dawo ka zama ɗan koren fasikanci ɗan koren kafirci ɗan koren jabberanci ɗan koren ta'addanci to wallahi kai kuwa ka gamu da babban bala'i ka kirkiro mu kanka babban musiba shine Allah ya ce kar ku kawo ku yi banna a bayan ƙasa ba da islamiha bayan manzanni sun gyara ta sahabbai sun gyara ta wad'uhu ku roki Allah khawfan kuna nuna tsoron ku gare shi wa an kuna kaunar rahamarsa inna rahmatallahi lalle rahman Allah qaribun kusa take minal muhsinina daga wanda suka kyautata aikin shi na'am wa huwa alladhi yunfilu ya musran بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون
نعم الله سبحانه وتعالى يتيه هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته wata ƙira'a tana ce nushuran shi ne wanda yake sako iska masu bushara da zuwan rahamar Allah iska ya zo sanyi duk an hure ƙasa ƙasa ta ɗauki zafi sai iska ya zo yana fifita ta ya hure ta kafin ruwa ya zo ta yi sanyi kafin rahama rahama shi ne ruwa ɗin kafin rahamar Allah wato ruwa ya zo Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ta yi sanyi domin in tana da tsananin zafinta ma ruwa ya sauka ƙarshe in ba a mai da hankali ba zafin ruwan da zai koma kan sai wurin ya ya illanta sai wuri kuma ala ayi halin dai kai daga ganin wannan kasan alamun iska wannan yana nuna maka ruwa na tahowa sai kuma a koro jijije ya taho to duk mai kayansa da baya son ya jike Allah ya ce masa ka shirya nan ma an yi maka rahama ne ka kwashe kayan ka kai in za ka ɓoye abubuwan da ba ka son ruwa ya taɓa ka suturta duk wannan shi yake yin wannan sai maka ma tahowar iskan ma rahama da a ce Allah bai sa iska ba da zuwan ruwa bai sa hadari ba na alamun za a yi ruwa mai haja ya baza haja masu shinkafa sun baza ta bushe masu gari sun ya garin su masu menene kowa ya aje kayan sa kawai sai aji ruwa na zuba kaga abubuwan da ba a samu su lalace suna da yawa wannan zuwan iskan ma kawai da alamun hadari ba hadarin ne ruwan ba amma kawo alamun hadari shi hadarin nan hijabi ne wa kudurar Allah hijabi ne da yake tsare tsakaninka da yadda Allah zai zubo da ruwa duk amma ba shi ne asalin ruwan ba inda shi ne ruwan duk inda aka yi hadari a garin ku sai an yi ruwan to haka Allah subhanahu wata'ala ya yi to haka iskan ma masu bishara ne hatta idan aqallat sihaban siqalan har sai lokacin da iskan ta dauko giragizai masu nauyi suqunahu sai mu kora wannan girgizar libaladin mai yitin zuwa gare gari matacce fa anzalna bihi ma'a sai mu saukar da ruwa da wannan girgije shi aka ce girgije yana kama da wani soso wanda ake cika shi da ruwan ruwan sai ya ta zuba shi yasa wani lokaci za ka ga girgije ɗan kaɗan ka ga kuma ruwa mai yawa don Allah ya nuna maka ƙudurar wani lokaci kuma ka ga katon girgije ya harhaɗu ya harhaɗu a yi ruwan ɗan iris wannan girman girgijen shine girman ruwan to da ba haka ba to su kuna sai mu kora shi libaladin mayitin da kasar da ta bushe tana cikin kishi ita ce mayitin din an kwatanta bushewanta da mutuwa fa anzalna bihi alma'a mu saukar da ruwa da wannan girgije fa akhrajna bihi min kulli samarati mu tsirar da dukkan abin da kuke so na nau'in tsire-tsire da 'ya'yan itatuwa a inda a ce ba dan rahamar Allah da hikimar Allah ba to sai a ce in an yi ruwan da zai shayar da su shinkafa da masara duk nau'in abinci mai zaƙi ya sha to kuma sai a jira ruwan ɗaci kuma wanda zai a yi masu gauta su yano su maɗaci ko sai a jira ruwan bauri kuma ko sannan kuma a yi ruwan zaƙi kuma na sha to amma Allah subhanahu wata'ala ya ce sai ga shi mun fitar da komai wannan ruwan shi zai shayar da mai ɗaki mai ɗakin kuma ba zai canja dan ruwan na zaki ne ya koma ɗaki ba ya koma zaki ba shi zai shayar da mai zaki shi zai shayar da mai yaki shi zai shayar da mai bauri haka Allah subhanahu wata'ala shi ne yace akhrajna bihi min kulli samara muka muka fitar da dukkan nau'i na tsire-tsire da wannan ruwa to kazalika kun ga wannan gona da take tsirar da amfani shiga gyaɗa ta fasa ƙasa ta fito wace ya fasa ƙasa ya fito gujiya ta fasa ƙasa ta fito ko to haka nan mukhrijul mauta muke fitar da matattu kuma haka za ku fasa ƙasa mutu kuma da rayuwa ne kuka mutu aka binne ku haka iri ma da rayayye ne ya bushe aka girbe ya mutu kuma aka zo aka binne wani abu daga cikinsa ya sake rayuwa ya fito saboda ruwa ko to kuma haka za a yi ma'ul hayati haka za a mana ma'ul hayati mu ma wannan ruwan ya sauka akan kaburburan mu hayat ya sake dawo mana a ɗan guntun kashin da ake cewa za a ce e tsora halittar mu a kansa shi kenan kuma sai mu tsiro yawwa kamar yadda tsiri yake haka duniya take haka halitta yake kamar yadda gona take haka duniya take kamar yadda girbi yake haka tashin alkiyama yake kamar yadda sake ruwa da sake shuka da sake tada tashin gona sabuwa haka kuma tashin kiyama yake Allah ya ce to haka muke fitar da matattu mun yi muku wannan misali ne la allakum tadhakkaruna ko wannan misali zai sa ku wa'azu ku gane gaskiyan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzanni da shi na tashin alkiyama na'am والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نقدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون والبلد الطيب غريب كريم tsafta fata ya soye shi ne baladu taribu da ake nufi a nan ba wai gari haka ne fata ya soye wuri da yake da dausayi jigawa mai taki mai albarka ya furuji na ba su sai da tsirinsa ya fita ne kyau bi izinin rabbihi da izinin ubangijinsa in aka samu zuciya tsarkakakkiya kwakwalwa mai albarka halitta wanda ta gaji albarka to ita in aka zuba mata ruwan tauhidi da ilimi nan da nan sai ka ga kwakwalwan ta bunƙasa ilimi ya shige ta fasira ya ya tattaru a cikinta wallazi ka busa banzan gari wuri wanda yake faƙo wuri wanda yake wato ƙasa wadda take wato ga dai manoma nan wanda suka in an ba su irin wannan gonan ba su bukata shanyayyar ƙasa ka dai shagirar ƙasa wanda ba ta da ba ta da wani taki la ya kore da ba zai fi da komai ba illa na kiran sai abu haka bakin gani nan kuma Allah na mana misali misalta wa'azi da ruwan sama misalta masu sauraron wa'azin da wajen da yake jigawa mai kyau da wajen da yake faƙo mara kyau haka masu sauraron wa'azin suke yanzu duk nan da kuke sauraron wa'azin nan kowa da yanda zuciyarsa take karɓan abu wanda Allah ya shi da albarka da fahimta da sauransu ana faɗa sai zuciyarsa ta ɗauka to sai ya amfana shine baladu tsayi wanda kuma dama wani ma ma ya zo ne kawai ya ji ya yi izgili wani ma kaza kaza ne to wannan shine allazi kabusa misali kenan da Allah ke shi ba zai imanin kwashi ba fita zai la yakhruju illa nakida ba zai bada natija ba sai ne muni haka zaka tara student ɗinka a kilas kana koyar da su kowa yana sauraron ka idan ka zo ka ce za ka yi jarrabawa sai ka ga wani ya ci zero over zero don saboda allazi kabusa ne kwakwalwarsa ba ta da wani tasiri bala da tsayibu kuma sai ga ya ci 100 over 100 wani ya ci 70 over 100 wani ya ci 90 over 100 to haka ne to wallah subhanahu wa ta'ala ki buga abin da yake sa kenan ake samun kafirci a samu imani da a ce duk kasan iri ɗaya ne kowa mumini zai zama kazalika kamar yadda ka ji wannan misali nusarruful ayat haka muke jujjuya ayoyin Allah da ƙaumin yashkuruna ga mutane da suke gode ma samun shirya su daga sun ji sai su amfana wanda kuma bai da godiya ba zai amfana ba na'am لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم لقد أرسلنا نوحا حقيقة من أيتي النبي نوح بس أفرق شيء أبن أبو البشر الثاني أبن دان آدم نبي bayan annabi Adamu wanda aka yi ruwan tufana aka ta halaka gaba ɗaya sai shi da zuriyarsa ne suka saura yace mun aike shi zuwa ga mutanensa ana ce masa shehin annabawa datti da uban annabawa datti da uban dattawa annabi nu qala yace ya qaumi ya mutane na ibudullaha ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghairu ba ku da wani ubangiji da ya cancanci a bauta masa in ba shi ba an ce annabi nuhu sunansa abdul gaffari dan malik dan manu dan manu shalo dan idris an annabi idrisu ne an gane to shi an ce wai dalilin da aka ce masa no saboda yawan kuka nishi yana kuka yana nishi me yasa yake kuka yana nishi aka ce wai ya ga wani kare ne yake kai tafi daga can mummunan kare kaza kaza sai sai karen ya tsaya yake kai nuhu wace kai kai abdul gafar ni ne ka raina ko wanda ya yi ya yi nan haka kaga bai iya ba to tun daga nan sai ya zama masa wa'azi kullum ya tuna wannan kalma da ya yi da abin da kare ya gaya masa zai ta kuka haka dai wasu daga cikin masu ba da tarihi suka faɗa an ce ya ce ya rayu shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in ne an aiko shi bayan ya shekara arba'in sannan ya yi wa'azi yana shekara dubu ba hamsin falabi safihin alfa sanatin illa hamsin ama sannan kuma bayan an yi ruwan tsufa ne ya rayu shekara ɗari biyu da hamsin to wannan shi ne annabi nuhu alaihi salam ya ce ya ƙauya mutane na ibudullahu ko ta wa Allah malakum min ilahin ghairuhu ba ku da wani ubangiji sai shi inni asafu alaikum azaba yawmin azim ina ji muku tsoron azaban rana mai girma ranar kiyama kenan na'am qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dalalin mubin qala al-mala'u min qawmihi wasu jama'a daga mutanensa sai suka ce inna naraka wallahi mu muna kallon ka muna ganin ka nuhu muna ganin ka fi dalalin mubinin kana cikin bata ne wanda yake mabayyani wato abin da kake faɗa ka ɓace wa hanya ne wato basirar ka ta toshe ne ka ji wani layi ba layin mutanen da suka san me suke yi ba uzu billah na'am قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين قال سيدي يا قوم يا متانينا ليس بي ضلالة باب وني بتا غرين ku ne kuka bace ka san batacce sai irin ganin ka kai ne ka bace saboda basirar ta toshe sai irin negative din sa ya juya sai irin ganin positive negative negative positive walakin ni rasulun manzo ne min rabbil alamin daga ubangijin talikai أبلغكم أبلغكم رسالات ربي وأنصر لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أبلغكم ني إنا إذا مكو رسالات ربي من زيتم أبنجي ناني وأنصر لكم إنا مكو نسيها نانا شيكو دا الهيري نيني شي مكو نسيها وأعلم من الله ما لا تعلمون ناسا أبن بكو سني بدأ الله da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da ni farkon al'amari da ƙarshen sa na kuma ya sanar da ni me zai gyara ku da me zai cutar da ku daga cikin al'amuran gaibi nan أواجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون awa ajibta yanzu mamaki kuke yi an ja akun zikirin min rabbikum dan wa'azi ya zo muku daga ubangijin ku Allah ya turo wani ya zo ya wa'azce ku dan ya zo ala rajulin a hannun wani namiji minkum daga cikin ku ba ku so sai a kawo muku daga wani abu daban daga wani halitta mai raga naku dan kawai mutum ya zo Allah ya turo shi ne yanzu ya gargade ku ku daina sabon Allah ku daina kafirci wani tattaku ya zo ya kira ku zuwa ga takawa wala allakum turhamuna ya zo dan ya zo muku da abin da zai sa ya zama rahama a gare ku sai ya zama abin mamaki ai ba mamaki
فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأبرقنا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما آمين
نعم فكذبوه سدك أليتاك فأنجيناه متسئرا بشيء والذين معه لو أن سكي إيماني تعالى في الفلك أجل الرواح muka tserar da su a babban jirgin ruwan nan mai tarihi wanda kowa ya san safinatu nuhin jirgin ruwan annabi nuhu wa gharaqna alladhina kazzabu bi ayatina muka nutsar da wa'anda suka karyata ayoyin mu a cikin ruwan tufana shi ne da muka ruwan tufana ne annahu ya yi tufani ya kewaye da ko ina a bayan ƙasa muka muka nutsar da su innahum su kanu sun kasance kauman mutane ne hannun makafi wato mutane ne wanda zuciyarsu ta kurumce ta makance ba su gani gani irin na hankali ba su ji ji irin na hankali lahum a'yunun la yabsiruna biha lahum lahum qulubun la yafqahuna biha lahum azanu la yasma'una biha dan haka duk abin da za a gaya musu ba zai musu amfani ba sun makance dan haka wannan kawai share su shi ya fi amfani ko rabbi inni da autu qaumi laylan wa nahara alam yazidhum da'a illa firara wa inni kullama da autu min tadhkur lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastadakhu thiyabahum wa asru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا تدون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله حديث يقول كيف يا جماعة غانيكم رد لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا kenan la yalidu illa fajiran kafara ba abun da zai ba mai amfani na ka tare su ke ji amfani barin su baya da wani amfani sallallahu alaihi wa sallam rasulul karim wa nahnu ala zalika min ash-shahidin hadha minna ma kana minna min khata'in sallallahu subhanahu wa ta'ala yaghfiru wa ma kana min sawabin والله سبحانه وتعالى يجرنا عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما شاء الله الحمد لله مغدي الله shi wa'azi kuma tafsiri da ake a ƙarshen wata a wannan wata har zuwa ƙarshe duka a yi wa cika mutane ne da data a zuba musu data information to wannan data information din kuma sai su rinka browsing ɗinsa time after time haka har yana cikin memory su har zuwa yawon yawon awwal min shahari ramadan alqadim zuwa ranar farko na sha ramadan da zai zo saboda haka ana bukatar a ga girgi menene wannan datan ne mutum ya amfana da shi a ga canji a rayuwa a tabbatar cewa ai wannan abu da ka zo ka ji ya yi tasiri a rayuwarka shi ne abin da ya kamata mutane su yi su yi amfani da wannan wa'azi da faɗakarwa da aka yi ya zama ya yi an gan shi a aikace to shi ne sun ci riban tafsiri da ake a sakataren tsare-tsare na hadi rasul da zo ya dika godiyarsa da taitaccen bayani ga waɗanda suka yi wannan suka ba da wannan gudumawa na yadda aka gudanar da tafsiranmu a gidajen rediyo da talabijin bismillah جاءوا
alhamdulillah bana mun fara neman gurin wani tafsirin na kuma Allah ubangiji ya sa mun nasara sosai kamar wanda Allah ya karɓa shi makaman sosai a bana akwai yaran shi ne Umar Bunci wanda ya ɗauka mana nauyi na dare zuwa hudu. Daga gari kan wata shi a rikin farashi shi kan da nauyi da na Maryam ana wata godiya Allah ubangiji ya saka masa da alheri Allah ya bar zuci
mala ya kowa shi ba zai ce wani abu wakilin gulob fm na jigawa sai shi ke to allah ta samu ku da alheri aikin da kuka yi mun gode muna jin labarai daga su wajen har wajen lingi ana ce ana sauraro alhamdulillah to masu neman addu'a suna da yawa kuma a gaskiya masu neman addu'a suna da yawa kuma duk mun san su kuma Allah ya san su kuma dama abin da Allah yake so kenan ka kaddamar da wani abu shi kuma sai ya biya ma bukatanka kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qul imalu wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku yi aiki Allah ya ga aikin ku idan Allah ya ga aikin ku to sai ya saka muku da aikin naku wanda duk suka tsaya tsakaninsu da Allah suka rike wa Allah hanyarsa to suna da wayo ne su ne masu wayo su ne masu dabara wanda suka koma bayan wayansu suka ibada gudumawansu wajen taimakawa hanyar Allah su ne wawaye ba su san da suke yi ba a babban godiyarmu da addu'ar ta musamman zuwa ga general manager na Nigerian Television Authority na ƙasa baki ɗaya wanda ya ba da gudunma sosai wajen yada tafsirin mu bana a NTA na Bauchi jihar Bauchi Allah ya tabbatar masa da alheri shi ma Allah ya tabbatar masa da kujeransa kuma Allah ya ƙara masa haske Allah ya biya masa bukatun muna godiya ta musamman ga Alhaji Ibrahim ɗan kirana wanda yana daga cikin wanda suka da shi da alhaji aminu suka tsaya wajen gwagwarmaya su haɗa mu da wannan hanya da shi alhaji wannan laushi alhaji murtala laushi shi ma alhaji murtala laushin allah ya saka masa da alheri Allah ya ƙara masa buɗi Allah ya tsaya masa cikin harkokinsa alhaji bala unci Allah ya saka masa da alheri shi ruwa kundum ne a jihar bauchi an daɗe ba a samu ɗa haifaffen ɗa wanda ya tsaya wajen abin da ya shafi taimakon addini ko ina da ina ka ji nan da nan da nan ya sa hannu a yanzu ba mu da kamansa to Allah ya masa albarka Allah ya ƙara masa buɗi Allah ya kiyaye shi kuma Allah ya sa hanyar tsiransu ne dukansu aikin da suke yi hanyar tsiransu ne har zuwa aljannatul firdaus hakanan sauran yan uwa na masallacin wunti wa'anda suka ba da gudumawa mai yawa da su sun ba da gudumawa wanda gaskiya ɗaukan ɗawainiyoyi na ƙasa ba wani kuɗi ne mai yawa ba amma ɗawainiyoyi na ƙasa zirga-zirgan wasu da sauransu to da shi muka yi wannan ɗawainiyoyi ɗin ko da yake dama irin wannan program ɗin ba ka gama shi ba ka rasa dan sauran gudun bashi can da can a kai mutu amma da yake media din muna tare da su shekara da shekaru mun san yadda muke yi mu warware matsalolin tsakaninmu amma gaskiya ba abin da za mu ce sai mu gode wa Allah bana saboda Allah shi yayi yanda ya so gaskiya kafin tafsirin nan da sati biyu ba mu da abin da ya wuce dubu hamsin a hannu kafin wata ramadana da sati ba mu san yadda za a yi mu kai ga gaci ba amma shi kenan sai ga shi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya wajahar da zuciyan wayannan bayin Allah zuwa gaba da gudumawa kuma kamar yadda nake faɗa wallahi duk abin da muka samu na lada to share kuna fil ajr kamar yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi wahala suka yi wahala a jaitul usra sai da aka je wani wuri inda ta kakare aka zauna tukunna ana hutawa sai manzo Allah ya ce kun ga wannan wahalar da muka sha to akwai wasu suna gidansu babu kwarin da muka shiga ko tudun da muka hau ko wani wahala ko kaya da ta soke mu sai sun yi tare da suka yi tarayya da mu cikin lada sabi suka ce ta ce yi Allah ya ce kwarai annabi sallallahu alaihi kwarai habasa hum al uzur wani uzuri ne ya tsare su to wayannan su ba wai uzuri ne ya tsare su ba wa'azin da muke yin nan idan akwai abin da muka yi wanda Allah ya yaba to zai yaba musu tare da mu in akwai wani wanda ya tsira kamar yadda manzon Allah ya ce la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am Allah ya shiri mutum ɗaya da kai ya shi a baka jajayen raƙumma to wannan abu da muka isar na shiriya inda ba dan guduma wasu ba to ya tsaya ya anguwan nan da inda lafika yake zuwa su kaɗai ne za su ƙaru amma ba da guduma wanda suka yi aka sa a rediyo yake yaɗa ko'ina cikin jihar nan da makwabta to fa su suka yi aikin fa kuma aiki ne wanda da sahabbai suke yi da ƙafa a fita aje wannan gari a yi aje wannan gari a yi a ce kaga wanda yake wayayye masanin Allah ba mai son zuciya halakake ko kuma damuwa ta dame shi ta wani damuwarsa ya shigo da wani fahimta daban ba ya san cewa wannan ba karamin aiki bane tunda wa'azin nan yana bukata a bi lungu lungu sako sako kauyuka kauyuka a isar da shi sai zaman to gashi kawai cikin media ana kai shi to kai hakan waɗanda suka yi wannan aiki ba karamin aiki suka yi dan haka duk abin da za a ba mu na lada mu mun mun isar da sako su kuma za a ba su ladan jakadun kai sako idan manzo sallallahu alaihi wasallam zai bi kirjin mu'azu bin jabal ya aike shi Yaman shi fa ya isar da zakon manzon Allah ne Yaman manzon Allah ya bugi irin su ce alhamdulillahi alladhi waffaqa rasulur rasulillahi lima yuridillahu wa rasuluhu nagode Allah ya sa manzon manzon Allah ya ya dace da abinda Allah da manzon su ke so shi manzon manzon Allah ne to wannan rediyon manzon mu ne talabijin din nan manzon manzon mu ne social media nan manzon mu ne shi ne yake isar da saƙo daga gare mu mu kuma da muka ɗauko daga gurin malamai na gari wanda su suka ɗauko daga wurin malaman su har zuwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har daga wajen Allah subhanahu wataala idan Allah subhanahu wataala yana kullum yana cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana ko kullum yana magana a isar idan manzo ana ta ballighu anni walau aya ku isar mu koda kalma ɗaya na aya ɗaya yana ce a isar da wannan to ashe mutum ya san cewa shi wannan aiki ba bukata ce ta duniya ba ba ba ana yi don son a sani ana yi ne don cika umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kuma neman tsira mu tsira mu kanmu mun samu alaƙaƙai daga kayi karatu ka samu alaƙaƙai alaƙaƙai shi ne wannan karatu da kai domin annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan Allah ya baka ilimi kai kuma ka ki zaunawa ka taki ka isar da sakon Allah to Allah zai maka linzami ranar kiyama da wannan ilimin naka daga linzamin wuta litubayyinunahu lin-nasi wa la tatkumunahu ko ba haka ba qur'ani ma yake dole ku yi wa mutane bayani wannan ilimi wannan sako da yazo ku yi bayanin su zuwa ga mutane ba za ku koya wannan ilimin ba don haka aiki ne wanda Allah mun gode maka alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah kuma Allah muna roƙonka kullum ka ƙara mana ikhlasi a cikin aikinmu ka sa mu rinƙa yi domin ka kada kuma ka sa wani farifi daga farifai na sharri ya sa mu gajiya ko mu ko mu ce mun kasa ko mun guje ma wannan aiki idan Allah subhanahu wata'ala yana cewa yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasiha ana ce ma ya isar da sako Allah na ce masa wala takun ka sahibil huti zina da huwa makazu ko to ashe Allah subhanahu wata'ala yana bukatar juriya a wannan hanya ba za ka taɓa yin ta ba a sassoke ka da ƙaya ba hanya ce mai ƙaya ba a kakkarce ka da wuƙa ba hanya ce mai makamai amma jina-jina wato wuƙaƙen harsa da wuƙaƙen fajirai da fasikai da makiya Allah da wanda suke da mummunan ƙuduri a zuciyarsu to amma kuma mun san ba iyawar mu bane Allah yana duba abin da kake yi ne sai ya baka kariya daga dukkan wani sharri Allah ka ci gaba da ba mu tsaro daga dukkan wani sharri masu sharri ka mayar musu da sharrinsu a kansu ka hutar da mu sharrinsu masu alheri ka ƙara musu alheri ka amfane mu ka amfane su da abin da suke nufi na alheri a zuciyarsu Allah ya sa mu dace lam fatiha salatu fatiha sallallahu alaihi wasallam هذه إلى صراطكم المستقيم وعلى آله وقدمه فلا تنتبه لنا الله ورضا والتكفير وقدر أما الله والشهور والتأثير كنا بها وليا ونسيرا أنت ولينا فنعم الله والنسير اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأعمال والآفات تجعلنا بها جنة الهاجة تجعلنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على درجات تبلغنا بها قصر من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت اللهم نسألك العفو والعافية والعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة جاز الله أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما هو أهله جاز الله أن شيخنا وأستاذنا وسيدنا إلى ربنا القدر المقصود والكاتب المجيد سيدنا مولانا والاتكال رضي الله عنه جعلنا خليفة الشيخ الصديق الأكبر مولانا الهازم جاز الله أن شيخ إبراهيم يطرد جاز الله أن شيخنا شيخ جزا الله جميع ساداتنا المجيبين لنا وموفيدنا لنا ومرشدنا ومربينا لنا من إذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا أن والدنا ووالدتنا وكل من نفعنا بعلمه ونفعنا أو نفعنا بماله أو نفعنا بشيء منه يا سميع ويا مجيب ويا من نصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا بعد مماتنا وبارك لنا في ديارنا وبارك لنا في زوايانا وبارك لنا في أهلينا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أصحابنا وبارك لنا في كل ما يريد بنا خيرا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في زروعنا بارك لنا في تجارتنا وبارك لنا في مصانعنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في حياتنا وبعد مماتنا يا سميع يا مجيب يا نعم يا نصير بنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم وبالألقاب التجانية ومن بعدهم يا سميع يا مجيب يا نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فاتحة مع صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم نستعين نسأل نستعين نسأل الذين أنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القاتم لما سبق ناصر الله بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين